ذلك والصلاة والسلام على العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على muna a cikin suratul rahman sura ta hamsin da biyar a jerin surorin alkur'ani sura wanda take mana bayanin ididdigar wasu daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi mana a matsayin mu na ɗayan adamu domin mu yi godiya shi kuma ya cika alkawarin shi na yin mana kari ni'imomin Allah ba karewa suke ba gabayi kama wannan surar ta taɓa wani bangare na irin waɗannan ni'imomin waɗanda aka yi mana mu mutane kuma aka yi wa aljanu shi yasa ke yawan nana da fa bi ayyi ala rabbi kuma tukadiban za mu tashi aya ta arba'in da shida wa liman khafa maqama rabbi billah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنة جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم وأنا يا شكرا بياني game da wani tanadi da ya yi waɗanda suka siffantu da da'awa sai suka tuna girman Allah suka tuna matsayin shi bisa waɗannan ni'imomi da ya wa ‘ya'yan Adamu yadda aka ya zaburar da su zuwa ga yi mashi da'a ko kuma ya kame su ya rike su zuwa ga yin mashi aikin sabo Allah ce wale mana kawo makama wake duk wanda ya yi tsoron tsayuwa a gaban Ubangijin shi yana da jannatani yana da aljanna guda biyu fasar farko da malamai ke yi kenan wanda ya ci tsoron cewa akwai wata rana da za ta zo yau mai hukumun na kuli rabbil alami da kowane cikin 'ya'yan adamu zai zo tsaya a gaban Allah a yi kididdiga a yi lissafi a yi lissafi a raba littafai a hau sikeli a dora aiki a sikeli a dora takardun aiki a sikeli a zo da rana kusa da mutane ga mala'iku wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ga jahannama an zo da ita wa ji'a yawma idin bi jahannam wa man idhi yatazakkaru al insanu wa anna lahu dhikra to a wannan ranar in mutum a duniya ya taba tuna wannan ranar wannan tunanin ya hana shi aikata sabo kila zai yi zai yi sata zai yi kariya zai yi cin amana zai yi wane ne zai yi jinkirta sallah zai yi sai ya tuna wannan sai ya fasa ko kuma wannan tuna wannan ya zaburar da mutum zuwa ga da'a kila ba na magana ba ne yau lahadi da shi ga wai wannan ya azumin nan ba sai ya tuna wai wai wai akwai zafin ranar alkiyama naru jahannama ashaddu harra sai to da ina cewa ma ana zafi a garin nan ai jahannama ta fi zafi ga mai azumi zafin rana ga mai azumi sai ce kai gobe zan yi azumin nan ya tuna wani abu na tsayuwar shi gaban gaban Allah wannan ya suke fassara farko fassara ta biyu kuma malamai suke cewa wale man khafa maqama rabbih wanda ya tuna tsayawar Allah tattare da shi cewa a duniyar nan babu wanda ya yi maka komai komai kankantar shi wanda kake iya rayu da shi ba Allah ba in ka waiwaya iyayen silsilar samuwarka amma in aka yaba musu ana yaba musu ne ba kwatanta da ikon Allah ba ba kwatanta da girman Allah ba na ga ce to shi yasa ba za ka ji mutum ya ce wai da Allah da iyaye wa ya fi kokari ne wajen sa ba wanda zai ba shi ya girman ki shine makama rabbi matsayin ubangijinka a wajenka ko kuma yadda ubangijinka yake ma'ana da kuke yadda ubangijinka yake kallon ka duk abin da za ka yi yana nan yana kallon ka kuma yana nan da mala'ikun shi suna ɗaukar rahoto da bayani kakabanka ya sa su yi maki shaida ko su yi maka shaida kuma su ba ki rahoto kuma wala ya fi nemo rabbuka a hada domin wanda ya ji waɗannan nau'uka na tsoro to jannata ne yana da aljanna guda biyu mana ya ce qiyamu bayna yadayhi lil hisabi fataraka ma'siyatahu wanda ya ji tsoron tsayawar shi a gaban Allah wanda ita ce ma na farko da muka kawo ka duba alfarma ta Allah sai Allah ya bashi jannatani gidajen aljanna guda biyu aljanna guda ɗaya kawai fatinta ya fi fatin sammai da ƙarfi وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض إدت للمتقين in ji mutum ya ji tsoron da su fadin aljanna ɗaya ya fi fadin sammai da ƙasai kuma jiya mun yi misali fadin sammai da ƙasai da za ka ce za ka ɗanyi rangani a tsararin sobaha na saman duniya kawai kamar yadda wani mai lissafi ya bayan tafiya ce za ka yi ta shekara biliyan tasa'in da uku sannan ake kiyasin za ka gama kuma wannan tafiyar ba ka yi ta a motoci ko a jirage ba ka yi tafiya a gudun iska ka yi tafiya a gudun iska wanda tun minti daya za ka yi tafiyar gudun kilomita miliyan goma sha takwas tun minti daya sai ka yi sau sittin kai awa daya sai ka yi so ashirin da hudu kai kwana ɗaya sai ka yi so talatin kai wata ɗaya sai ka yi so sha biyu kai shekara ɗaya irin waɗannan shekarun har biliyan da ta yi duk wannan duka a aljanna ɗaya wanda ya ji tsoron Allah ya tuna tsayuwar shi gaban Allah ya tuna hisabi ya tuna wuta da Allah ya tanada ya bar wani sako sai ba ta irin wannan har guda biyu kasan kuma abu biyu na da daɗi ko mutum da daɗi kai kai wannan yau kai wannan gobe ke sa Allah ya ce ɗabi'ar ɗan adam ma abu ɗaya bai cika yi karshe ba lauka da ita ne adama wadiyar min zahabin labta gasaniya da za a ɗauki teku ɗaya na zinariya a ba ɗan adam a ce rasi indian ocean wane ne si wane ne ocean a ce guda ɗaya na ka ne zinariya ce fanta ba sama Allah ya ce labta gasaniya sai ya yi burin da guda biyu ne a ce nan yau bayan ta cike kuma a je can amma wuri ɗaya ma da kamar gonar ramu ita ce nan ko gonar wani karfi riga ɗaya kamar talaka da ɗari biyu ne lafe da za a ba shi biyu da ta gaza ne sai ya buga shi wala yau da ujau ko ni adama illa sura ba abin da zai ishe dan adam sai kasar kabari da bayan kabari idan mutum ya tsoron tsayawa a gaban ubangiji shi yana da jannata ne aljanna guda biyu gabayyar waɗannan aljanna kowace ya cika ta da kayan ni'ima masalar aljannatin da ji wa'ida da zuciya ko da fiha an haru min ma'i gare asi ruwa ne da daɗi madara mai daɗi zuma mai daɗi ga giya wanda ba ta bugarwa mai daɗi wanda ta bangaren kayan sha kenan wanda tufafi da za ta sa bi hallau da fiha min asawira min zahabin wal ud'a wa libasuhum fiha harir ga rayuwa babu mutuwa har abada sai tsafar ni'ima kowace aljanna an mata irin wannan tanadi ai da majmu'i man kafa maqama rabbih ala sabili at-tawfiqi wanda ya tsoron cewa ne daya a gaba kuma gidan shi za a ba shi gamayyar aljannan guda biyu fa ihdal jannatayn lil qa'ifil insi wasu malamai suka ce aljanna ɗaya za a ba da ita ne ga mai jin tsoro cikin mutane wal ukhra lil sahib al jinni ɗayan kuma a ba da ita ga mai jin tsoro a cikin aljannu ko bi fa kullu ka'ifin laysa lahu illa jannatun wahida mana ce to bisa wannan fahimtar da wasu malamai ke kawo to kowa na da aljanna guda ɗaya kenan wa qila li kullin wasu ka ce a a da kulle farfin min afradi al-qaifaini jannatan kowane cikin ɗayan masu jin tsoron za a ba shi aljanna guda biyu kuma wannan maganar ita ta yi ƙarfi a wurin malaman su ko yake ke da keke kuma suka ta kana da goyon bayan wasu ayoyi Allah ko bikin sarki ya ja kullum kuma ya tsoron da mu ya tsoratar da mu yace yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dalika yawmut tabam tuna ranar da Allah ne tara gaba daya ita ce ranar tarawa to me ke ranar ranar tamusa ranar musaya ranar karba karba saboda sunnar da Allah ya gina shi ne yadda ya tsara da an halicci mutum sai ba shi gidaje guda biyu gidan aljanna da gida hausa sai a sako shi a duniya ya rage nashi gudunar da zai rika aikawa nawa na gida zai aika ma in dan tahore ne sai ka aikawa da kayan gyara gidan wuta sai ka gina mai gidan wuta an zama wani hawa a ƙara wani hawa a ƙara wani hawa a cika shi da kayan nau'ukan alamu mai kukan mutuwa ko za a sa mata wata riga da wando na farar wuta wajen rufin jar za a mayar da fatar ta zama wata cuta da ba ta san iska ko zani to kaga yanzu kukan mutuwa sai a halicci wani sinadari na azabar wuta sai a ce mutum amma idan mutum ya fi tsoron Allah ya yi mace da'a to sai a je gidan shi na da janna sai a yi ta ginawa shi yasa Imam Al-Hasan Al-Basri wata yana irin wa'azzukan nashi masu ratsa zuciya yace ya ku jama'a kada ku yadda ku bar mala'ikun da aka bari a aljannar ku rika hutawa ana halittar ka sai a zuba alin mala'iku a aljanna a ce to me gidan nan yana duniya zai rika aiko da kayan aiki da abin da ya aiko da shi kai ya fara ku sarrafa in ka ce subhanallah sai a dasa bishiya daya in ka kara wata subhanallah sai a kara wata daddasa wata bishiyar in kai da bishiya daya in bakin ka ya kushe kwana ɗari baka aika ko ɗaya ba suna zaune ka ɗauki mutum aiki baka ba shi aiki ba haka kuma sai a da wasu mala'iku a wuta a ce mai gidan nan zai rika aiko da kayan aiki in ya aiko a sarrafa to sai a tafi mutum a duniya shi yasa da ka zo duniya sai ka ga kayan da aljanna nan ba iyaka in ka tausaya wa maraya da kai da annabi kamar haka aljanna in ka taimaki wata ko ruwa ko wata gajeriya ta ce kaza in kai tashi da daddare kai sallar dare Allah sai karbe ka sai ba ka gidan janna in kai nafila raka'a ashirin da uku a rana shi ma sai gina maka gida bene a aljanna in ka gina masallaci ko daidai da shekar kuciya annabi ce sai ba ka tabce kin gida a aljanna to sai kuma a ce kuma idan ka sha biya shi ma akwai laifin da aka tanada idan ka cire ba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbaru ash-shaytanu min al-mar haka idan kai shirka ballantana kai kisan kai ko ka ce maka yi kisan kai to duk laifin da kai sai a ce a tura wuta to wannan shi ne ka zaɓi don aka tashi a lahira kafiri yana da gida a aljanna amma ya yi kafirci bai tuntunci wancan gidan ba don ya tara lahira ba da kwani musulmi yana gida a wuta amma Allah ya rufa mai asiri ya ga Allah da tsotin gidan ba sai a karbi gidan kafiri na aljanna kai kuma sai a karbi gidan ka na wuta sai ku yi musaya sai ka ba shi ɗaya ya haɗa to ga a haɗa wannan biyu ta fi ɗaya biyu ta fi ɗaya kai kuma sai ka ɗauki gidan ka na aljanna to amma abin tambaya to ai bai gina gidan ba haka ya bashi a kulun kila ma hukumar kidaye da gidaje na ta faɗa ko inda da zuwa lahira amma dan dai ba Allah ne mai komai kawai to sai Allah ya gina maka gidan gini na musamman sai a haɗa maka ga naka ga kuma wanda aka yi maka musayar sai sa suke cewa duk sanda ka yi aikin da'a to kuma a lokacin aikin sabo ka bari to kenan ka tattace aljanna biyu da sakamako na aikin da'a ya ba ka aljanna ta ta kanka sakamakon barin aikin sabo sai kuma a ba ka aljannar wancan kafirin da ya je aikin sabo ka da sun ta kasa hada mashi shi ne suka ce wancan maganar ta suratul tagabun tana gaskata wannan maliman fafa masama rabbihi jannata duk wanda ya ji tsoron tsayawa ga ban ubangijin shi za a ba shi aljanna guda biyu to Allah ya jerajiyar ayat da suka biyo baya sai siffanta mana aljanna don ya faɗaitar da mu mu dace ku nemi irin waɗannan aljanna gidan aljanna babu wata ni'ima a duniya da ta yi kama da shi da za a iya kwatantawa shi yasa da annabi ya tashi kaiwa makula wajen buga misalin aljanna sai ce fil jannati ma la ayyun ra'at a aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba ya zo da idan na kira kuma a siyakin kora magana ba idan mutum ba kawai har idan na kura bai taba ganin irin da imar aljanna ba ina ga a nan duniya babu komin da ke magana da zuciyarka kamar yanzu kawai kana nan sai kai sai aiko a gida yanzu kana so su sa maka kunun aya a gudun kofin nan kana so a yi maka shayi ne yau a silban nan bayan ita wani gida ba ka cika so ba baka fada ma kake zai to kawai sai kofin ya tace je ko wani gida sai oga ya ce a hana ina da zaka cimma ta tafi gidansu ko a tabbata take ka kira shi ce ina wani ina ka ce ce to tun da dai mun muta tsaci yanzu ina ga suna tinkara da sosai to kwafi ya zama to amma a lahira wa kasan jihafa ne kofi ne amma tsakon zuciyar da yake karba kaga yanzu kan an wuce maganar senso kuma wallahi an wuce senso senso ba ya ka dan mato ba ko ba da zuciyar ka ba da kamshi kamshin ka ko da dan dan shi dan shi ka ko da dabi da ka to nan an wuce senso wal mai shi ne ke ta ya aiki a wani kawai sai in ka ji kana son kofi kaza na ruwa kofi kaza na kaza sai kofunan su buɗe kansu su je su ɗibo su tago in kana so ma su baka da kansu su baka in ka ce ka a wani yana so ya yi digi ko ta sai ya jama maka ko ta duniya baya wannan sai dai an maka wani electric wani kofi mai sola ko kuma shi ma sai ka dan jira shi ya dindima kuma in dai zai dindima san da kake ya dindima to akwai yar magana kama aljanna dai kil jannati ma la aynur ra'at amma mun sallah mun lura mun aljanna sai ya sa mata alif da lam a wannan aljannar da ake ba mu labari akwai abin da babu ido ko na na'ura da ya taba gani wala uzurin sami'at akwai ni'imar da babu kunnin da ya taba jin labarin ta wala kafara ala kalbi banya da za ta tara kwararru masu shegen waye a ce menene gata ku je ku turanta shi ku je ku rubuta shi ku da bulofin da shi duk su gama turanta su akwai wanda ya ji shi a janna akwai wanda ya ji shi a janna shi yasa a suratul insani da Allah ya tashi siffanta aljanna shi ma in an baka illa billah ba gane ba za kai ba dan Allah ya bayar a dungule yace wa idza ra'aita samma da fa zaka hango can din aljanna kenan ra'aita na'ima wallahi tallahi da ka ga ni'ima wa mulkan kabira anan duniya ba na yake cewa mulkan kabira duk mulkan kabira ne dan karamin mulki ne yanzu shugaban karamin hukuma bai iya hango ko ina daga gidan shi ya sa mashi CCTV da waye kamara ba ne ba ba ma aljanna kana da aljanna da fadin da yake fadin sammai da kasai amma ba wai ka gani ba kana cimma ne ke faruwa a kodar aljannar ka da wani ganyen bishiya zai faɗo a can kodar aljannar ka tafiyar shekaru biliyoyi in a duniya ne za ka ji ƙarar faɗowa in ka waiga za ka hango wurin in ka yi magana daga inda kai ka abin da ke wurin zai ci in ka ga dama hannunka ya zama shine bidiyon ka shine tarho ɗinka in ka ga dama ya zame maka duk abin da kake so gadonka ya zama duk yadda kake so gadonka shine gadon shine kujerar shine mai lallashin shine mai tausar shine mai tashi da kai ya gudun jirgin ƙasa ko ya gudun iska ma ko gudun haske duk wanda kake so yasa da ce wai za ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira adiyahum thiyabu sundus in ka kalli dan aljanna tun a tifan da ka san wannan mutumin ya to nan ma sai Allah ya fara jero mana wasu daga cikin ababen da za su zaburar da mu ne bi ita wannan aljanna ولمن خاف مقام ربه جنتان وبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا وجدت نعمة ubangijinku ne kuke karyatawa a bi hadhihi ni'ima da wannan ni'ima ta aljanna an fi gaire haminan ni'amin da ila tusa ko ko da wasu ni'imomin da ba za su kirgu ba Allah ce zawata afnan waɗannan gidajen aljanna guda biyu suna da bishiyoyi masu dogayen rassa akwai bishiyar da ake ce mata tsuba da za a ce maka ita a nan in a nan duniya ka a ce maka ita za ka iya tafiyar shekara tabbacin a ƙarƙashin inuwarta sannan ka kuri bishiya ɗaya sunanta tuba tuba da kuma husna wanda ya yi kaza wanda ya yi kaza tun kan tsora kaza ba ka rubuta wannan bishiyar banda sauran shuke-shuke da tsire-tsire da dangoyinsu duk wanda kake so in ma na dan duniya kake so duk za a dasa maka in shuke-shuke ne masu dadewa marasa dadewa masu reshe marasa reshe duka wanda duk wace dur yanzu da ke nan duk za a baka suna da reshe jan kufanan kakulan ba bi ayi ala da rabbi kuma tukazziban wai da wani ne a cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa بوصف الجنة التي جعل له من أمثاله da wai wannan aljannar da Allah ya mana bayanin siffarta an ba ku misali daga gare ta mata da biyu da bihi abinda za ku ɗauki darasi daga gare sai ka ji cewa wai aljannar nan abin a nema ne da me ake nema ta ce bil imani wal amali salih sai ka ce to na yi imani ta ce ka ƙara imani na yi imani ka ƙara imani يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا ولدك إيماني وإيمان ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إن كان شريعة فمتي كارا وكشريعة إن كان يزكالي بكارا مكا يسير فبأي آلاء ننكو فبأي آلاء ربكما تكذبان da waɗanne ne cikin waɗannan limomi kuke karyatawa da waɗannan sifofin aljannan an da gairi ko da wani shi فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله فيهما أتمنى أن إلى أن الجنة قدام عينان akwai idanuwar ruwa guda biyu da shirya waɗanda suke gudana wasu malamai suka ce waɗannan idanuwar ruwa guda biyu akwai salsalilu ainihin fiha tusamma salsalila da wani idon ruwa da ake kiran shi da salsalilu malaman mu ma ba su iya fassara shi ba ma yadda irin ta marigayi abin nan aliyu na mangi aka yi bata bai fassara ba ba ko yana iya kokari wajen nemo ma'anar kalmar larabci ya fassara ta da hausa amma da yazo a waken shi aka yi bata da sarsabilun ta ya ce dubi mai watsar hululu wani ma'ana ya kai mai watsar fata tuba zanki ya bar rasulu sai na watsar fata ka dawo watsar ya bar annabi sallallahu alaihi wasallama wani manzo Mustapha jikan Halilu jikan Annabi Ibrahim gobe ka sha sadi sabil aka yi bata kawai ka bi shi sai ka sha kan sabi dan sabi da in kana so ka gane kawai ka ga Allah amma ba magana da kuma kari da ka ba za su bata masa lokaci za ka bata masa lokaci ya da zai binciko amfanin wasu wasu bishiyoyin na amfana gobe ka sha sadi sabilu wanda ya ci ruwan zuma a bumba ya fi daɗi a kan ka haɗa ruwan zuma da gumba yanzu kila yara sai dai ce masu ya fi five alive ko in ma da ten ko thousand alive wannan haɗin ya fi to shi ne idan farko ido na biyu kuma shi ne idan da ake ce mashi tasne yusfauna min rahiqin mahtu fitamu bis wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun yace wa mizajuhu bin tasnif matakin wannan giya shi ne tasnim domin tasnim din ruwa ne ainihin yanke rahu zihar mukarrabuna wani idan ruwa ne da na kusa da Allah suke sha a ciki to sai aka ce fihi ma ainani waɗannan idanuwar ruwa guda biyu tajriyani suna gudana kila ne idahuma at-tasnim wa ukhra at-tasnim wa kila ne idahuma بالماء غير آس والكبرى إن كمر الدمك للشاربين idan ruwan ba tasnim da tattabil ba ne ruwan da bai canza wanda aka yi mana bayani a suratul muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɗayan kuma daga kiyar nan mai daɗi lazzatin da sharibi وقيل لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل wasu malamai suka ce a wannan idanuwar ruwa Allah ya aje su ne ga wanda a rayuwar shi ta duniya idanuwan shi guda biyu suka shayi kukan tsoron Allah akwai abin da in ka saurara ko ka gani ko ka ji Allah sai ka yi kwalla to wannan kwallar mala'iku na nan suna tarawa so nawa kai akwai adadin da Allah ya ade na requirement ta ce to kai ma fihi ma aina ne tajriya da anna ainaika jarata bin dubu'i fi dunya khawfan dinna ko haka nan kana zaune ka tuna wata rana fa kamar yanzu kana gabani wata rana kamar yanzu ana filin kiyama wata rana kamar yanzu fa an gama hisabi imma ila jannati wa imma ila nar to wai kai ina za ka kuma yanzu idan a nan duniya kana da masu tsaya maka a nan da can ba san wa dai tsaya maka aiki ne mai kyau to nayi sai ka fashe da kuka to sai ka kana ta kuka kuma ta Allah azu haka nan sai matar ta kanta gaina ta kuka sai mai gida lafiya sai na fa lafiya an ba da misalin al'umma yace abin da ya tayar da ni yanzu aka tayar da ni gaban Allah ka tambaye ni nauyin waɗannan al'umma da aka bani me zan ce yace za ka wannan kan a daji dare ne mashi ba a cin kwana kuma dole sai an tambaye ni dan me ba e kudin gwamnati ba ka yi ɗakin baki a hanya in in in me mulki ya san me yake in dai lahira yake so ya nema sai ka ce duk kilomita goma a yi gidan baki ka ɗiba ma'aikata ka aje masu matafiya hidima duk kilomita goma a yi katafa da asibiti saboda emergency kwata-kwata da sakwata kwata-kwata asibiti nawa za a yi ‘yan asibitoci ne bai muka yi dari ba duk kilomita goma duk kilomita dari ka yi guda goma kilomita dari bai guda mutu kwata-kwata nawa za a kashe mutum da ya zai iya sace wannan kuɗin shi bai jin tsoron da za a zo da shi a ce ya ‘yan Najeriya ga wanda ya mulke ku inda kes ku matso, inda koke, inda shakkuwa ku matso, sai za ka zauna ne, ka kiya ne ma babanka sai wani can da a TV ma ka san shi? A TV da jaridu ma ka san shi sai su social media ya ci bai ci ba kai wannan ma ba ta dame ka ba, ba dai ya ce shi ba ne? Sai ka matso ka talla yana da kes. Na yi tafiya a hanyar kaza babu tsaro, Allah tambaye shi ya baka ruku a lokacin kuma wa kada sawaba shi yasa wani idan ya ga an kallo shi da tambaya sai fatar da ma za a mai da shi baya yadda aka mai da busu yadda aka mai da kare wai yanzu mutum da yake burin ya zama kare wai kullu da kafiru ya laitani kuntu turaba yawma idhi yawaddu alladhina kafaru وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا tunani ya za a mai da shi ƙasa kuma ba yadda za a iya iya wa Allah ƙarya yi mana bayani a cewar ka ta shekara hudu ƙasar ka nawa ka samu in karfe an samu miliyan ɗari hudu da hamsin ya aka kashe ba ma naira naira akwai abin da kai ka san ko a gaban sarakar ka ba zai mai ba kuma kuma a gaban Allah kuma dole ya faɗa wala yaktumuna Allah hadisa yasa za zo shugaban kasa ya fito abun mamaki ya kamata wanda za su shugabanci sai sun san Allah in dai wannan a tsinto mutum a titi ne a zo ya ce shi zai takara a samu wawayen cikin masu tallata shi can sama ko ƙasa ko tsakiya a murne ko ba mu taimake shi ba shugaban kasa da fito yana ya ce mu da tasiri ko wayan kasa ya taimake wannan maganar abun kunya ce ba ita ce abin faɗe ba ba ita ce in ka cuci mutum ba ya yake ake nema ba haƙƙin kake mayar mashi sai ka mayar mashi da haƙƙin gaba ɗaya ki gani da ka danne maka da shekara ashirin to daga nan sai ka ce ayi ina neman yafiya na rashin ba sa akan lokaci Allah ya saka wa Dr. Bashir Ali Umar ai yayi magana da yake ba yafiya bace ba lokacin yafiya bane yanzu fa duk da yin kana kan dawo in ka ga dama a dame ta in kaga dama a batta da gudaji in kaga dama a kai wa mutane ake ga dama a murɗe da yadda na kuma tsarin da ya dauka shi yasa ake cewa ya kamata wanda zai shugabanci ya karanta tarihin magabata da yadda na kuma bai karanta political science ba bai karanta general ko public admin ba ba abin da ya karanta na masa kusan jami'an mun ba Qur'ani da hadisi ba amma idan ya naɗa ka mukani mutum ɗaya daga garinka ko biyu suka zo suka ce wannan da ka tura mana muna tuhumar shi bai suka ci da wannan kalma take ne ke zai rubuta wasiƙa idan wannan wasiƙar ta wata zo na dakatar da kai ka ba wa na riko kuma ka same ni a Madina an dakatar da kai kana zuwa sai faɗa maka laifin ka sai ya kafa kwamiti sai an gama bincike ba ka akan kujerar sai zo ce to an gano ba ka da laifi ko ma ka ci gaba sai da na zo mu na ka kawo wai yana tuwa-tuwa wai yana danna kudin gwamnati wai an ga awakin shi na karuwa kan da a Najeriya yake ai ta ba mutu zamu yi ba barawo ba awaki ne ba sai sun shekar sai aka hudu sun kawo wai da ake zargin anya oga mai sata a ce awaki duk shekara sai sun ga haihu sai suka kawo tsara aka zo aka sauke shi aka karka awakin aka kafa kwamitin bincike mai zafi aka gama aka gabbai da laifin isin kwabo aka kira shi aka ce to ga gwamna ya ce gwamnan kwabansu inda wanda ake mulkan yan bariki ne yan tsanya ne ko lalata su ya ce bai su to sai na farka da shi in ya naɗa ka mutane sai bari ka dade canza ka yake in ka dade ka shekaru amma shekara biyu baka taɓa tsammani ba zai sauke ka ba kuma da ya sauke kai sai ga wani wurin ba a ina yi tuwa sauke ka zai ka dawo kasa to daga nan a naɗa wani a zuga shi a ce ya bincike ka a gano mai jiha ke samu mai ƙasa ke tarawa ya talakawa ke rayuwa sai sa za ku gwamnonin su da yawa sun rasu sai an zo musu wanka sai ga bayan su iya yi kanta gwamnan da aka tura shi yake raba wa talakawa abinci da daddare aka za ka samu wani gwamna aka kira kai da ce ga mu ma'aikatai ce ku za a tambaya a lahira kuri wato in ba ku kuki kaiwa in je lahira a turke ni in ce na ba ku a ce dan me ba bincika ba ce ku tafi ku ba ni ni zan raba da ni za a tambaya kaga su sun mori sun mori gwamnatoci ko daga wannan aljanna tana da afnan abin da fihi ma ina da kajiriya idanu ruwa ne masu daɗi suke gudana ga wanda ya ji tsoron Allah ga wanda ya zubar da hawaye don jin tsoron Ubangiji maɗaukakin sarki ko don tuna Allah ba biya yi ala ya rabbi kuma duka diban da waɗanne ne cikin ni'imomin Ubangijin ku suke karyatawa a bitilkan ni'amin lati zukiyar da zakara cikin da waɗannan ni'imomin da Allah ya ambata waje Allah fi duniya amsala kuma ya sanya musu misalai masu kama da su da yawa a duniya har da gairi hako da wani mana idanuwar wannan an sa wani misalin daga haka rijiya sai ga tana bayan da ruwa daga an tona bohol sai ga mutane ɗaruruwa ko tubin ne suna ta amfana idan ruwan bai kare ba wannan haƙƙin mutane ne can ko da umarnin Allah yake gudana can korama kake da ita nan kuma rami da hujin goma ɗaya kake da shi masalu da jannatin da fi wa'ida al-muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin korama ta ruwa korama ta madara korama ta korama ta giya korama ta ruwan abin nan giya wanda ba ta bugarwa yace da wadanne ne ki wadannan ni'imomi kuke karyatawa fi imamin kulli fakihatin kuna da a cikin wancan aljanna na daga nau'in kowane kayan marmari zauja na wa'ani nau'i biyu mana kowane kayan marmari da ka sani a nan duniya wanda mu a nan duniya ba galiban kala da ya muka sani mangwara kala da ya ka sani inabi kala da ya ka sani rumman kala da ya ka sani ayaba kala da ya ka sani gwamnati da ya fi lahira sai ba ka kala ne shi ne mana ne ke cewa roƙa wa yayin duk wani dangin kayan marmari an je aljanna za a baka danyen shi kuma za a baka busasshen shi ila kai yanzu baka taba ganin inda ake cin busasshen mangwara ba to alaka kana da danyen kana da busasshen kanya ita kake so nan duniya akwai danya akwai busassa ko tamma akwai inabi akwai danye shine inabi akwai busasshe shine zabib to haka za a hada maka haka rumman haka dabino duk nau'in kayan marmarin da ka sani sai a baka dangi guda biyu wasu malamai suka ce a wannan dangi biyun ba a ɗanɗano ba ne a ida ne in ka kalla sai ka ga kamar wannan daban ko wannan daban kanana da manya farare da jajaye masu tsawo da yan gajajje masu bayyanar da kanshi da wanda ba sa bayyanar da kanshi mulmulallu da wanda suke da kofana komi kala biyu za a yi maka ganin kawai ya ishe ka yanzu ka duba fa wannan ni'imar fa an maka ne bayan an mai da kai mutumin da bai jin yunwa wannan ne za ka iya hararo oke to wato ita ce hikimar jin yunwar duniya mu ji yunwar duniya don mu dage mu tukuma mu kuka daga yunwar lahira kenan to wannan nau'ika za a yi wa mutum nau'uka guda biyu bihi ma min kulli fakihatin zawjan rukabun wa yabisun wal murru minhuma fid dunya kal habwali ulul wanda muka sani a nan duniya mai daci ne kamar hanzala guna kenan don an je lahira ita wannan gunar da ka sani ita ce kuma za a mayar da ita mai zaki a duniya guna ba ta shawuwa amma a lahira kuma za ta shawu saboda ni'ima ta Allah da gatin ta dan aljanna fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadiban to da wadanne ne cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa wannan tanadin da yayi wannan ni'imar da ya tanada da kai a hankali sai kai kan ba za ta yi ba ko ko da wani tare kuke karyatawa muttaqina
متكئين على فرش بقائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Baka mutu cikin sarki yake cewa muttaki'ina su waɗannan ‘yan aljanna ko da yaushe za ka same su a kishin gide ala rabbin ala kurshi akan waɗansu shimfiɗu waɗannan shimfiɗun ba ƙa'inu ha min istabarakon kayan da aka sa a ciki wanda aka cusa a ciki to na daga alhariri ne ne mara kauri alhariri mara kauri wasu kuma suka ce a ayatun da ake nufi da istabarak shine zare na zinariya shi ake tarawa sai a cusa a cikin filo a cikin abin dingina ko abin tsora gwiwar hannu wanda kana ka ci ba to me me yasa Allah ya ba mu labarin abin da ke ciki yanzu mun fi da mu me a ciki to so ne in ma baka yi ta'a ba wani ciyawa ta shinkafa ce wani kuma tsumma ne kala kala wani kuma dajejin katifa na yan gayu kenan ita ta samu damejin kamfani na katiba can bulu nan yalo nan gudu-gudu nan waye in kudin cizo ya shiga ya me na yi to yanzu me yake yanzu kai ta ka aka ce da Allah kowa ya zo da finan shi gobe ya zazzage a nan ai wani tafiya ne girgira dan ka zazzage kuma za ƙara hango ka da daraja ba ce wai finan kenan to amma da Allah ta ce wato finan yan aljanna alhariri irin na aljanna shi aka cusa a ciki yanzu mai tsammanin ka ga wajen kenan Allah bai faɗa mana me aka yi ma wajen ado da shi ba amma an faɗa maka mafi har abin da muke sawa shine zaren zinariya ko kuma zuhudu abin nan hariri mai mara kauri wanda yana da tankaran daraja to za ka ga yan aljanna sun kishin kiɗa ala kurushin akan shimfiɗu ba su haɗe hannun istabara ba abinda aka cusa a cikin waɗannan filulluka da katifu to istabara ne alhariri ne mara sauri da na ce wajen aljanna dai ne ‘ya'yan itatuwan waɗancan gidajen aljanna samarwa ‘ya'yan itatuwan danin karibun a kusa suke za ka ga ‘ya'yan itatuwan aljannan nan a kusa suke, shi ne mara ɗaya ke cewa, ƙaribun a kusa suke yana rubar ƙa'in. ‘Ya'yan bishiyar aljanna in kana tsaye hannu kawai za ka miƙa sai ka tsanka. Wani ƙa'ini in kana zaune sai reshen ya rage tsawo sai ya biyo ka inda kai. Kana zaune ba sai ka miƙe ba. Wato wai a aljanna kana zaune ka miƙe don tsinko ‘ya'yan bishiya wahala ne, kuma Allah baya so kai, iya wahala ka yi a duniya shine wannan ibada da kai iya gwargwada abin da za ka iya, kuma ba zai ma a wahala, babu ba komai a wahala wannan rukun da muke yi har wanda ba sa sallah suna yi domin kuma ni ne wa Allah kai kai ma wani gato zidan nan kuma ana yi da za a ji fas fas fas sai daga hadda na duk an kai koshi kasa ana sauraron da yake faruwa da aka yi da aka yi sujada kai ai wani sauki na ji ban gane mashi ba amma da hayya ala salati sai ce ba mu ba da kuma ke ba sannan wal mutaji wanda yake kwance shi ma zai tsinci waɗannan ƴaƴan bishiya ya kai su bakin shi ya yi karin kumallo da su ya ci yadda yake so lokacin da Allah madaukin sarki yake bayanin abin da Allah ya tanada ga ashabul yamin a cikin suratul haqqa ya faɗi mai kama da irin wannan fa man utiya kitabahu bi yaminihi wa yaqulu ha uqra'u kitabiya inni walantu anni mulaqin kitabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya sai ce utu kuhadaniya ya ɗan itatuwan aljanna a kusa suke da kai shine wajen aljannataini da ya itatuwan a kusa suke yanaluhu laqa'ib wa laqa'ib wal muttajib ko kwance kake kawai kace ka aiko ina san bishiyar in ina san yayin inabi ina san yayan abin nan abul da rumman da waye har har cikin bakin ka ne in ka ga dama kace ya tsaya ka gama sha sannan duk wani dan marmari duk wani kayan marmari da ka sani a aljanna wanda ka san shi a nan duniya da wanda baka sani ba bai da kwallo na lahira bai da kwallo dan na nan duniya yana da kwallo wani wani lokaci wannan kwallon ma shi ke haɗa wata rigima ko shi ke rage jin daɗi sai sa wani za ka ya canya mangwaro ya iya da kwallon har sai an ce mashi a yadda kwallon mangwaro an huta da guda saboda daɗin bai kare ba mangwaron ya kare to na aljanna sun dume min mangwaro ba kun ga dama kai ba shi daga Allah yana son mangwaro mai nauyin abin da mai nauyin tan ashirin sai a zo maka da shi sai a bani ma'aikata su sassara man na yi baki ne ana ci ana hira don ba zuwa aiki ka yi baki ma da ku yi wata shida kuna hira ku tashi kun je ko'ina ba ciki bai baci da aljan na akwai daɗi ba ke sa ita ce mafi tsadar abin da kowa zai nema kuma akwai kafafen samun tana nan a nan duniya ko dai ka aikata wasu ayyuka ko ka nisanci wasu ayyuka to Allah ya ce ku bayani ala ya rabbi kuma ta kardiba da waɗanne ne cikin waɗannan ni'imomin ubangiji kuma kuke karyatawa shin wannan gusha wannan imani ko da rakibi ala asafil abusani kadri bi astimari abdani wai yanzu ikon da Allah yana da shi na samar da irin waɗannan bishiyoyi da kusantar da su zuwa ga 'yan aljanna shine muke mamaki kuna da Allah bai da iko ko ko da me kuke karyatawa in dai ba ma karyatawa ba ga ma duniyar aiki lati fihinna فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يتفيهن a cikin waɗannan gidajen aljanna guda biyu wa majtama da ta alaihi da abin da suka abin nan tattara a kai na dogayen gine-gine da benaye to kuma bayan su an tanadar mutum da fasiratu sarfi mata masu takaitaccen gani kawai zuwa ga mazansu sai a samu wata tsananiyar budurwa sai a aura maka a duniya ma ba irin ta da za ka dai ko duniya ma da magidanta da ranar an yi sake-sake ba sake-saken awaki ba sake-saken mata kowa ne suke tashi saboda ya nuna ma waccan da ta dai ko cewa akwai daki yadda da ni kawai akwai daki har na sallame ta in yi so yin daga baya sai ya bi ko ko a aita karanto wa sulhu a wannan matan suna nan an tanade su kafiratu tsarki suna da takaitaccen gani ala azwajihinna ga waɗancan mazajen nasu almuttaqiina waɗanda suka shimfiɗu suka kishingida min al-insi cikin mutane wal jinni da aljanni waɗannan matan Allah ya siffanta su yace lam yasmithunna in sun kablahu wala jan kafin a bai wa ɗan aljanna matar aljanna wani cikin mutane ko aljanu bai taba taba budurcin ta ba sabuwa ce tan da shaidar Allah ba da shaidar asibiti ba ba da rantsuwar fatar bakin ta ba ba da kyakkyawan zaton da muke mata ba shi yasa wannan Abdullahi ibn Salam lokacin da ya musulunta daga baya zai yana bada labari ya ce ma sahabbai ya ce wallahi lokacin da na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi na gane shi din ne aka faɗa a taura fiye ma da yadda na gane ‘ya'yana ya ce don ‘ya'yana ban san mai uwar su sai ba zato kawai da kyautata mata kamar ya sake ta ko amma kai ba kuna da wani buga misali yace amma wancan zan rantse maka da Allah shi wannan ko zan kyauta da zakan duk ƴaƴana ne Allah ya masa albarka shikenan yace dan ita ban san ma me tayi ba to wa'annan matan lam yadmi kunna insun qablahum wala jaan wani mutum ko aljani bai taba shafar su ba wannan ayar ma da yace yana nuni da cewa annal jinna lallai aljanu yadmisuna azwajahum su ma suna kwanciya da matansu fa inna makama libtilani domin wurin da ake ambatan ni'ima ya katari zalika yana hukunta a faɗi haka wa hada ya huddu ala man zama annal jinnal mu'minina la thawaba lahum wannan kuma yana martani ga masu cewa wai mu'minan aljanu ba za a ba su lada ba wa inna ma jazaohum abinda yake sakamakon su tarkul hukubati barin azabtar da su وجعلهم ترابا da mayar da su turbaya yace wa wajhuhu annal khitaba fi qawlihi ta'ala amma dai abinda zai kara gaskata maka haka bayan an faɗi cewa matan da za a ba ɗan aljanna mutane da aljanu da musu taɓa kusantar su ba da na ce tufa bi ayya ala ya rabbi ko ma tukaddiba wai da wacce cikin ni'imomin ubangijin nan naku guda biyu ke karyatawa matan da aka ce za a ba mutane a ba aljanu ne ba ku yarda da su ba shi yasa ba kwa godiya ko ku da wata ni'ima kuke kallo har kuke karyatawa shine yake cewa liljinni ga aljanu wal insi ko aljin wal ins limtinanin alayhi da aljanu da mutane kowane za a baki wani abu na ni'ima kowa za a ɗauko wani abu a baki na waɗancan matan da suka siffantu da siffofi da cewa fasiratu tarbi wa ukhra bi maqsuratin fil qiyam ko kuma a bashi fasiratu tarbi sannan a sake dauko mashi hurun maqsuratun fil qiyam su mata da aka koyi su a tantuna ba wanda ya taba shiga inda suke sai shi mijin su da Allah ya bashi su a matsayin mata yace wa hada ala madhhabil jumhuri min annal jinna yadkhuluna aljanna wannan magana na nuni cewa mazhabar jumhur sun tafi kan cewa aljannu za su shiga aljanna wa yatana'amuna kal insi kuma za su shiga za su samu ni'ima kamar yadda mutane za su samu ni'ima fa kana abu hanifa ta abu hanifa da ya mashi rahama yake cewa anna jaza'ahum su sakamakon su ala ta'atihim gada da suka yi wa Allah adamu dukulin nari rashin shigar da su wuta fa ba'da hudurihim wa mawqifa bayan sun zo filin alkiyama alkiyama ta ranar alkiyama ya tsiru da turaba kan ba ne sai a mai da sun baya kamar sauran dabbobi wannan ita ce magana da shi abu hanifa ya faɗa amma dai jumhur na malamin suna da su ma akwai tarihi da kai musu na aljannar su kakarin ta kan na hunnar ya kuku
كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربك ربكما تكذبان التي كأنهن الياقوت والمرجان kaga waɗannan matan wala kyansu da haskensu yadda ka san ya kusu ma'adini ne mai ɗan karen daraja an yi bayani ana turo shi a ruwa wal marjan kuma yadda ka san marjani wala haka fatar ta kai ka fi ta tanjirin haske da shi fara ko ja kuma can ba na ciwo ba again wata farata ga gare ka aure to ka ga kyan din nan ba ji ta ba da sadakin nan sauka duk da shi nace ya kake da shi wallahi wata mata ta karanto a Qur'ani kake sallah ya aura maka ita ya san bukatar ka gudan yadda ka dage gudan da zai baka Allah ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban da wadanne ne cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa a bi jamali inna an gairi yanzu da wannan kyan da Allah ya ce mata aljanna da shi shine kuke gaba ku yadda ba anya matan aljanna sun kai wancan kyau wancan na da kyau ne wani abu da za ka iya fahimta kyan matan aljanna kyau ne nisbi kyan matan kyan matan duniya kyau ne nisbi amma kyan matan aljanna kyau ne ma'anawi hissi abinda wannan larabci ke nufi ne an ce kyau ma'anawi a kyau abin nan ba a hissi da ma'anawi kyau hissi shi ne kyau a wurin wasu amma rashin kyau a wurin wasu shi ne kyau hissi yanzu da za a ba mu takarda a nan a ce da kowa ya rubuta siffar kyakkyawar mace siffa goma mu rage ma siffa biyar kafin da za a je maki za a yama maki siffar da za ka faɗa wani kuma akasinta zai faɗa na tabbatar wani ana sai ya ce faratan sai wani ya ce baka kirin da kila ya auri farar sun kare a can ko ya kare a can shi yanzu kuma sun yi ko kuma ya auro farar ta azabtar da shi fara da bakin hali wani za ka ya rubuta baka in ma baka gane ba a fara ki ne sa maka yar junawa dan ka fi ganewa wani zai sa maka tantaleliya wani zai ce maka yar gajera in za ka miƙa mata abu sai ka aro abba ga daidai kai in za ka miƙa sai ka duka wani zai ce maka mai daidaitattun haƙora wani zai ce maka mai wushirya wani kuma zai ce maka yar boko mai digiri a sayanci wani kuma yana ka ce ita zai ce mai bai so yar ƙauye yake so wanda zai matsawa sai ta tuba ba wanda zai ce ke da ce kayi ce kuna idan ka har muke gani a yanzu ne digiri ka gama na gama ka yi sabis ne sabis za ka faɗa yadda za ka ne ka faɗa ka zo mu zauna ka ku yan kawai kai mata tsawa tuba na ne kai in ni tubu ilaika wa inni min al-ayat to wani kuma za a kowa da wanda zai kawo yanzu wani za ka ba shi mahaddasiya ba ya ba kila ma a nan akwai shi ba da mahaddasiya ba eh ya dai mutum da zai iya nan Allah kila shi ma ya haddace da don ya auro mahaddasiya ya cika zuwa ina ya cika zuwa ina a dawo aya ya kace ta kare ya karanta da wani da karanta da wani har ta kara da kalu to gare ya samu wanda in ta fara fina ya ta cin mata gyara yana cikin bargo ya ce gyara wurin nan aya bakwai da nan ba haka take ba wani kuma ya san ana ramiya eh shi bai iya ba ba ai ko yadda to wannan shine kyau nisbi to kyan matan duniya kenan duk wata mace kyakkyawa a nan duniya mummuna ce a gurin kyan lahira ko kyan matan lahira kuma kyau ne ma'anawi nisbi duk wata mace a lahira da za ka ba kowa a lahira zai ce ya kayi mishi kaga akwai bambanci kenan kai bambanci sai dai kawai a lahira kuma in kaga dama bayan Allah ya gama ba ka matan irin na lahira ka ce zuwa ka ce to kai kuma kana son irin matar ka ta duniya mai dan shagida wannan eh wani dan shan inna ya taba taba ta kana yarinya tana dan murga kafa laysa alana ma harajin ko wala alana arajin harajin to ita din sai sai a ce to wace kake so a mayar da ita yar shagidanniya ko me ido ne ko wai nan haƙora haka mai murmushi kullum kaga wanda mai haƙora a gudan nan galibin ba ta mushi ko ka zage ta ga tana ta maka murmushi zai ka ce kana son irin jama'a a aljanna duk wanda kake so sai ga an baka to matan aljanna na musamman ne ga sunan ka annahunna yaqut wal marjan wa bi ayyana rabbikuma tukadiban sai ta hajja zawo ihsani الجزاء الإحسان إلا الإحسان yace hal jazaa'ul ihsani shin dama akwai wani sakamako ne ga kyautatawa illa ihsan in ba kyautatawar ba amsar ita ce ai babu wani sakamako mai kyau face sai ga wanda ya kyautata mutum da kyautatawa yin imani da aiki na gari da jin tsoron Allah wani mana fafa maka a rabbihi jannatan duka akan shi ake to duka wannan sakamakon Allah ya yi tanadin shi ga ga wanda ya kyautata ta hanyar takawa sai a bayi sakamako na kyautatawa irin wannan na فبأي آلاء ربكما تكذبان ake to da watanne ne a cikin ni'imomin ubangijin kuke aikatawa a cikin wannan fifiko ko ko a ina فبأي آلاء a bishayin min hadhihi ni'ami al-jazila am bighayriha da wannan ni'ima ko ni'imomi da aka yi bayani su ya karanta ko yaya amin duni imani
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان to shi yadda ka raba mutane da ku wasu sun fi wasu takawa to waɗanda suke da jin tsoron Allah a mataki na sama su ne wanda man kafa makamar bihi jannatan amma a ƙasa da su akwai wasu da ba su kai su ba ba su kai su da'a ba ba su kai su jin tsoron Allah ba ba su kai su kauracewa ayyukan sako ba to amma kuma ɗan aljanna ne to ko a lahira sai a yi mataki mataki daga ce wa min dunihima a ƙasa da waɗancan aljannan na ƙoli akwai wasu jannata ne akwai wasu ƙanana guda biyu wannan an kai shi kafce can gida wannan kuma sai kai shi gida mai ƙaramin daraja amma aljanna ne ba mai karamin daraja dan ta farga ta shiga da kai ake dama wannan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira duk da kai ake yi wa min duni hima jannatan bayan waɗannan aljanna guda biyu da aka ambata akwai wasu aljannar guda biyu da darajar su da tanadin da aka yi masu bai kai wannan ba wani ukurayani jannatul firdausi wa jannatul ma'awa aka ce waɗancan aljannar farkon su ne jannatu adnin da jannatul na'im jannatu adinin da jan jannatu na'im ita ce masu daraja ta daya jannatu al-firdaus da jannatu al-ma'wa ita ce wanda za a ba masu daraja ta biyu kuma kaga annabi cewa ko ko za ka yi karuki ma aljanna Allah ya ce ba ya ala ya rabu karuki firdaus kenan ba ya ala ya rabu kuma ta kadiba da wadanne a cikin neman ubangiji suke aikatawa kuke karyatawa wai yanzu da wannan fifikon da Allah ya bayar ne ba ku yadda ba ya ce ga manyan aljanna ga manyan bayi ga matsakaitan aljanna ga matsakaitan bayi yanzu shi ma ku yadda ba to mu aiki mana ku nemi kuma ta sama na
مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان lati mudahammatan kalma ta yi ta hada aya aljannun nan wayannan gidajen aljanna guda biyu bakake irin ne kaga a can ba haka yace ba zawata afnan ma'abuta bishiyoyi ne da dogayen rassa aljanna bai gane da kaɗai kenan waɗannan kuma mudahammatan bakake ne mana suna da bishiyoyi su ma sai inda ka rana za ga wurin yi duhu zaku kuma turawa haka suke gidajen su ko ko ya inda an yi gidan gona an yi shuke shuke ga sanan dai haka dan ne Allah ya cika ta da shuke shuke shine ma da yake cewa mu da hammata sau saudawa ne bakake ne min shiddata qasaratihima saboda kafar koran ganyen ko inda in ka sa gonar ka daki ta ci daki sai ka ga ana gonar wane ne haka ta yi baki amma hakikatan in ka zama duba amfanin gonar ba baki yayi ba kore ya yi to idan kore ya kai kore ana ce mai baki ga shi nan ma Qur'ani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban da wane ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke ƙaryatawa yace a bi shay'in min sifatil jannatayn am bi ghayriha da wane cikin sifofin aljannar guda biyu wane kuke ƙaryatawa ko ko wani wannan ma gaba ɗaya kuke ƙaryatawa na فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان kaga can ya ce fihi ma ina ne tajriya ruwan in ya kokogo gudu yake amma da yanzu sai ce fihi ma ina ne nasakatan a cikin wannan waɗannan aljannoni guda biyu akwai wasu idanuwar ruwa guda biyu suna bubbuga mana in ka zo ka leƙa sai ga suna ɗan turo da ruwan suna turo da ruwan suna ɗan turo amma bai gudu amma in za ka cika tanki za ka yi za ka cika tanki amma baya gudu ya je ta kaga na kan ya fi yawa tajriyan ya fi kan zafata saboda can aljannar masu daraja ne nan kuma min duni imani to a cikin aljannar akwai idanuwan ruwa guda biyu waɗanda suke kukkuko da ruwa wanda wannan ruwan baya da ya ala ya rabbi kuma tuka diban da waɗanne ne cikin nemomin ubangijin suke karyatawa wai da yawan ruwan da aka faɗa a wannan ayar koko da wani shi fihi ma فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان yace fihi ma fakihatun kaga a cewa fihi ma min kulli fakihatin zawjan kowane dan bishiya da ka sani to akwai kala biyu yanzu kaga Allah kadai ya san iya yawan bishiyoyin saboda aljanna ce mai daraja ta first class amma wannan mai daraja ta kasa sai ce fihi ma fakihatun a cikin wannan aljannar akwai kayan marmari wa nakhlun akwai dabino wa rumma akwai rumma da ka daya nan kila ba inabi kila kuma akwai can ko tabbas da inabi kuma lalle akwai inabi har ma kala ne to kaga akwai bambanci kenan fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman kuma minha ayyu fakiha akwai kowane nau'i na kayan marmari wa qila wasu suka ce min gairi hada da wani bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wane ne a cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa shin abitilka al-fatihati wan nahl wal rumman am bi ghayriha shin wancan kayan marmari da dabino da rumani da aka tanadar a can shin su ne kuke karyatawa ko ko wani su cikin ni'imomin da Allah ya muku ne kuke karyatawa bihima فيهن خيرات حسان فبأي bihima فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان akan ya ce fi hinna kafiratu farfi da biyar mikunna in sun kamla wala dan nan kuma ta ce fi hinna a cikin waɗancan aljanna guda biyu khairatun akwai zababbun mata a kalakan ta wajen dabi'un wato in kai mu'amala da su sai ka so ka sake maimaitawa sannan isa masu ɗankarin kyau a zubin halittar su tun daga kuka in ka kalla to ka bi ayi ala da rabbi kuma to ka tiban da wane ne cikin neman ubangijin ku kuke karyatawa hurun maka حور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان yace hurun maka suratun fil qiyam kan kuma fi inna kasiratu sarfi lam yasni kunna insun qablahum wala da hurun wasu mata ne waɗanda shahida su kawani da uyuni bakin da ke cikin gidan ya kai makura a baki farin kuma ya kai makura a fari ido ne yadda ka san ba nan yadda ka san artificial ido shine kaga za a kera da abin da ake so ko to ido bakin bakin irin farin kuma fari ban ba su da wani abu na larurar ciwon ido yace ba masuratun waɗannan matan an adana su masuratun an koyi su bila iyali a cikin hemomi da tantuna wanda wannan hemomi min durrin mujawwabin an yi shi ne daga wani lu'ulu'u dunkulalle da Allah ya sarrafa sai aka yi tantin da shi sai aka ɗauki matan aka zuba sai aka yi kofa ta tsaro sai aka sa da waɗanne ne a cikin ayoyin ubangijin suke karyatawa bai hadin da ya mai amda gaire ha shin da waɗancan tantuna da aka faɗa wanda aka yi da dubu ko da wani shi da me da dubu da لم يكن منهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان yace lam yadribunna insun qablahum wala jan kuma dai waɗannan mata wani namiji ko wani dan wani aljani cikin maza ko cikin mutane bai taba kusantar budurcin su ba kaga nan sun yi daidai da waɗancan saboda taba budurcin mace zubar da mutuncin ta ne to dan aljanna ne mutunci ne sai suka yi tarayya amma sauran sikomi sai ga an san bambanta na wancan ya ta amma anan lallai shi daidai din shine iya kaiwa makura wajen ni'imtawa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanda ne da cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa muttaqina متكئين على رفرف خضر واستبرق وعبقري الحساب متكئين على متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان kaga can aka ce muttaqina ala furushin babaninuha min istabraqa wajen jannatayn da nan kuma ta ce muttaqina ala rafrafin waɗannan mutane da ke cikin wannan aljanna mai wannan daraja ta kasa da wancan suna kishin gida ala rafrafin akan wata shimfidar alfarma kunturin ita shimfidar launin kore launin ruwan ganye wa abakari yin isa wadda yadda ka san daga duniyar aljanu aka wuta nan ce abakari shine wanda ya wuce tunanin mutane shi yasa laraba aka ce shaykhun abakari sai ce ka an ka annahu ja'a min alamin jinni ma'ana shimfila ce abakariya wadda an tsara ta da kyan da ya wuce tunanin wani mutum kisa masu matukar kyau sai ce to bi ayya da rabbi kuma tukadiban da wane ne cikin ayoyin ubangiji ku kuke karyatawa ki tabaraka تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
tabaraka ismu rabbika dil jalali wal ikram sunan ubangijinka ya daukaka ko ya tsarkaka dil jalali ma'abucin daraja wal ikrami ma'abucin a girmama shi mana wanda ya cancanci a girmama shi a halin ayyukram ko kuma zul ikram kamar da muka gaya shekarar jiya wanda yake girmama mutane yana girmama mutane ya baka lafiya ya baka kaza ya baka kaza ya baka kaza min ni'amin lahi subhanahu wa ta'ala alayka duka wayannan ni'imomi ne masu tarin yawa shine yake ka aita nazaha rabbika ya muhammad sunan ubangijinka ya tsarkaka ya muhammad dil jalali ai ma'abucin daraja ai alkibriyani ma'abucin isa da buwaya da burukasa wal ikrami ma'abucin bayar da ni'imomi da mu'minina ga mu'minai kata mata suratu wannan sura ta kammala wa bada'at bi bima bada'at bi da abinda ta fara da shi fashtamalat ala zikri alwa'i an-ni'am sai wannan sura ta tattara gaba ɗaya ga ambato ni'imomi a duniyawiyya ni'imomi na nan duniya wa kurawiyya da ni'imomi na lahira li awliya illahi karim ga masoya Allah mai daraja kenan in dai mutum ya bi Allah ya yi da'a wa'annan ni'imomin da aka faɗa na lahira za su tabbata gare shi kuma ana gaya mashi kenan ko da na duniya sun fice maka karka damu na lahira sun fi daraja wal akhiratu khairu wa abqa lahira ta fi dawwama ta fi dadewa ta fi komai sai mu da mata nan da kai mu gudu sai mu tashi a surun duwa ya abin da yake ne dai Allah wala da musulmi ke cikin Allah shafi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh